ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله imam malik ya ce babu wannan maganganu duka imam malik yana magana ne da wa'insu ba da mu yake magana ba bayan mun gama sati mai zuwa insha Allah za mu shiga babukan da imam malik yake magana da mu da kowa amma wannan yana magana ne da manyan malamai da lokacin shi ya ce wai in aka karya ma bawa fansa misali maganganu duk maganganu ne na ilimi don sai ai nazari a ciki shi yasa ake fahimta mai in aka karya masa fansa ka biya miliyan ɗaya zuwa shekara goma an samu abu biyu kenan aka ce masa an yanka masa fansa ka biya miliyan ɗaya zuwa shekara goma abu nawa kenan aka samu biyu na farko kudin da aka yanka masa da me wa'adin to me ake nufi kudin ko wa'adin kudin ake nufi ko wa'adin eh a'a to za mu gani in aka ce ka biya miliyan ɗaya zuwa shekara goma sai biya miliyan ɗaya zuwa wata shida ya zama ɗa ko bai zama ɗa ba eh ya kuke shakka ya zama da ko bai zama da ba to kudin ake magana kenan ko wa'adin kudin kenan an fahimta eh ala hadathani an malikin annahu sami'a rabi'at ibn abi abdurrahman wa ghayruhu yace imam malik ya ji rabi'at ibn abi abdurrahman malamin shi ne shehun sa kenan da wani shi yadhkuruna anna mukataban kana lil furafisa ibn umairin al-hanafi wani bawa da aka karya masa fansa na wannan mutum bayan Allah wa annahu arada alaihi an yarfa ilaihi jami'a ma alaihi min kitabatihi fa abal furafisa sai ce kayan kamin miliyan daya in na gama zan zama da to zan biya miliyan daya din gaba daya yanzu sai ce a'a ni ban yadda ba sai dai kai ta biya a hankali har zuwa shekaru yanzu me ke na yake nufi lokacin yana bukatar wa'adin ya yi tsawo saboda yana da maslaha a ciki haka haka su ma suke duk duniya wayanda suke bin bashi in ka ce za ka zo akwai lokacin da shugaban kasar najeriya a bace zai biya su ba su duka suka ce a'a ba za a yadda ka biya duka ba don za ka zama ɗa sai a bari kana biya a hankali kana da ƙangin bauta gwargwadon abin da ake bin ka bashi don ba kuɗin ake bukata ba in kuɗin ake bukata ana da su da yawa iri iri an san yadda za a same su ba ta wannan hanyar ba abinda ake bukata ka zama cikin kangin bauta ana bin kasar ka bashi fa'aban furafisa sai wanda ya yanka masa farsar sai ce ba zan yadda ka biya duka ba yanzu ka zama ɗa fa'atal mukatabu marwan ibn al-hakami to al-mukatab wanda aka yanka ma farsar sai zo wajen marwan ibn al-hakam wa huwa amirul madina a lokacin shine amir a kasar madina fa zakara zalika lahu sai ce gashi ubangida na ya yanka min fansa ya ce na biya na zama ɗa na ce gashi zan biya duka ya ce a'a ba zai yadda na biya duka ba yanzu na zama ɗa ba fada a marwana al-furafisa sai marwana ya kira furafisa ya ce masa wa kala lahu zalika fa'a ba sai ce ka karbi kuɗin ka mana ya zama ɗa sai ce a'a ya yi ta biya a hankali har zuwa ko shekara dubu ne fa'a mara marwan bi zalika mali an yukbada min al-bukatar sai marwan ibn al-hakam amirul madina sai ce a karbi kudin wajen bawan da aka yanka masa fansa din fayudahu fi baitul mali a dai aje a saka kudin cikin baitul mali wa kana lil mukatabi sai fada ba mukatabi wanda aka yanka ma fansa yace izhab faqad ataqta je ka ka yantu kai ɗaya ne daga yau falamma ra'a zalika al-furafisa qabada al-mala da alfurafisa wanda yake ya hana yake ya din ya ga an yanke hukunci to ba shi da yadda zai yi ba shi da zabi sai ya karbi kuɗi in ba haka ba bawa da ya zama da kuɗi kuma na baitul mali sai kuma ne to sai ya karba an fahimta nan kurafisa me yake nufi kudin kadai ko lokacin lokacin don ya zama na a ɗau lokaci yana da yana da hakkin a kansa shi ubangidansa ne wannan kuma bawansa ne an fahimta abinda yake kawo matsala ana warware ta akwai mai faɗa a ji in matsalar ta rikice sai ka je ka ce kaza kaza kaza sai a dawo sai a zo a yanke hukunci ga abinda shari'a ta ce baka da zabi baka da zabi an fahimta to haka rayuwar take take tafiya shekaru nawa nawa har aka zo wani lokaci kaɗan nan ba da jimawa ba sai al'amari ya rikice ma kowa da duk unguwa akwai manyan mutane waɗanda kowane ne kai dole ka girmama su ko wasan ban za ka yi ba ka isa ka bi gaban shi ba sai dai ka zagaya ba haka bane ba to sai aka zo a hankali suna tafiya ba a maye musu to duk sa'an da ka zauna da mutane ka ce yanzu a anguwanku za ka iya samun da mutum goma waɗanda za su suke fada a ji sai mutum ya yi tunani mutum biyar sai mutum ya yi tunani har ya gaje ce kai wallahi ba za a samu ba in ko ba za a samu ba to ba za a zauna lafiya ba ke mutunci ya zube ba za a zauna lafiya ba al'amari ya kara rikicewa kenan yana kara rikicewa kenan an fahimta sai an samu manyan mutane dattawa masu fada a ji to shi ne za a ce za a nemi zaman lafiya za a samu zaman lafiya amma in ba masu faɗa a ji to masu neman zaman lafiya masu na bata makansu lokaci ne an fahimta in ba haka ba don allah ka yi tunani kai kanka da fada shugaban ƙasa da sanatoci fada sanatoci da 'yan majalisa da gwamnoni da ministoci da shugabanni da sarakuna da malaman addini da malaman kirista da kowa najeriya ta rikice ana kashe-kashe kowa an kasa kamo bakin zaren ya za a yi hana wannan kashe-kashe kowa a ruɗe ki ya rikice ba wanda ya san ya za a yi duk sa'an da aka bullo da dabara sai kaga kuma barnan ta sake ɗaukar wani sabon salau fiye da abin da ake ciki da to wannan duka yana amma a wajen kasafin kudi a wajen kasafta kudi a wajen raba kudi a wajen ɗeban kudin gwamnati kowa ya iya haka ne? eh? haka ne? kowa ya iya amma ya za a yi a zauna lafiya kowa ya kasa to haka al'amarin mai dan adam yake dan adam yana da dabaran da zai na komai da komai ba dabarar da dan adam bai ba ba abin da bai kirkiro ba amma har yanzu dan adam ya kasa kirkiro abin da zai sa ya zauna lafiya da dan uwansa dan adam me yasa me ya hana fassarar ka kenan me me ya hana fassarar ku kenan son zuciya me ya hana shiru rashin adalci me ya hana in ba a san abin da ya zama musabbabin barna ba ya za a gyara shi eh sai an san me ya sababin wannan barna me ya bata wannan abin sai a bi hanyar abin da ya bata sai a gyara to amma waɗanda suke ciki ana shan wahala ɗin an rasa sanin menene musabbabin wannan barna an kasa sani sabbin musabbabin an kasa sani za a iya gyarawa za a iya gyarawa to sai a ce sai a ce a nemi malaman addini sai su yi addu'a eh gwamnati da ake kawo kudi suna rabawa su ina malaman addini suna rabawa da su ministoci da da sanatoci da majalisa da ake kawo kudi ana neman malaman addini ba su ke rabawa ba to me yasa ba a kira malaman addini an raba da su ba a lokacin eh mana ku tara kudi ɗeban kudin kasa kuka iya mana in baka san yadda za ka gyara barna ba don me za ka nemi shugabanci ba ka da hakkin neman shugabanci ta amma shugabancin yanzu ana yi ne saboda mutum ya hau kan kujera ya tara dukiya makansa ma 'ya'yansa ma jikokinsa duk abin da ka sake ciki oho ba abin da ya mishi zafi kasan ma ba ta gaban shi ba ta cikin zuciyarsa Allah ya sauwake قال مالك فالأمر عندنا ai an ga wannan bawan da aka karya masa fansa da aka yi mishi abinda ba daidai ba sai kwanta yana kuka sai je ina sai kai kara inda za a yi hukunci a samu unguwanku akwai wanda za a kai kara a wajen ya hukunci kowa ya bi unguwanmu kowace unguwa a yi za ka ga an zauna lafiya ba sai an yi wannan tashin hankali duk ba za a same shi ba insha Allah amma babu wannan an kasa samar da wannan sai mace ce hankalin ta ya tashi an zalunce ta ko mijinta ko waninta sai dai ta yi kuka har ta gaji talaka ne an zalunce shi ya rasa yadda zai yi sai ya kuka har ya gaji wani yana tura wilbaro yana tallan karas yana tallan menene rake yana tallan wayansu kuma dukiyar kasar na nan makil sun rasa ma me za su yi da ita suna kuma tarawa yaushe za a ce a zauna lafiya a samu zaman lafiya wannan da yake wahala din yana shan wahala da ranar tsaka yana kan yana yana wajen danja kaga yaro kafansa ma ba ta kalmi tun ana cewa rana na kuna har kafansa ta saba ba ta kuna wannan yaro yana kallon ka kana cikin mota din nan jin daɗi yake yi duk ran da aka ce har ya zo muje ai kashe kashe wallahi a guji shi ina ruwan shi me mishi zafi duk wanda aka kashe me mishi zafi me aka yi masa me kasance ya masa da zai neman mata zaman lafiya to sai an dawo an biyo hanyar da za a samu zaman lafiya insha Allah sai a samu zaman lafiya qala malik fal amru indana imam malik yace yadda al'amarin yake a wajenmu mu أن المكاتبة إذا أدى جميع ما عليه من نجومه وأن أكينك مسفنسا إن يبيا النجوم جمع النجم النجوم شيني أتشي شكرا قوة وتا كاو دبو غوما تو wannan watan ka biya ka biya najmu wata goma dubu goma dubu goma nujumin kenan wannan abin da aka yanka maka biya shine ya biya qabla mahillaha ya biya abin da aka yanka masa kafin lokacin da aka yanka masa fansan ya kai جاز ذلك له يا حلتا ولم يكن لسيدي أن يابا ذلك عليه ubangidansa bai isa ba shi da izinin da zai hana ce ba zan karba ba a'a sai ya karba kaga hukuncin da aka yi yanzu saboda hukuncin da muka karanta in bai karba ba ma bawan ya zama me ya zama da to ya zai a ce bawan ya zama da shi bai karbi kudin ba kuma kudin na wajen bawan sai ba sai a kai kudin ina ina baitul mali babu to kaga dama abubuwan da inda suke warwarewa kenan wa zalika annahu yad'u anil mukatabi bi zalika kull shartin ai yace in dai ba wanda aka rai amfansa ya biya to duk wani sharadi da aka dora masa ya sauka kan shi kenan aw khidmatin aw safari ko wani hidima ko tafiya li'annahu la tatimu ataqatu rajulin wa alayhi baqiyatun min rikkin ai ba za a ce mutum ya zama ɗa ba akwai kuma sauran ƙangin bauta a kan shi wala ta timu hurmatuhu wala ta juzu shahadatuhu ba zai samu alfarma ba a shahadarsa ba ta halatta ba sai ya zama cikakken ɗa wala ya ci dumi rasuhu ba gado wala ashbahu hada min amrihi wala yanbaghi li sayyidihi an yashtarita alayhi khidmatan ba'da ataqatihi wai ubangidan nasa bai kamata kuma ya ɗora masa wani nauyi bayan ya yanta kanshi ya zama ɗa ya ce to kai min noma ko kai min wani ya ce a yanzu ya zama ɗa cikakken ɗa ba ka da wannan iko lokaci ya wuce ala malikun imamu malik ya ce fi mukatabin marida maradan shadida wanda aka yanka mafansa sai ya kamu da rashin lafiya mai tsanani fa'ara da an yarfa nujumahu kullaha ila sayyidihi ai an ga wata matsala imamu malik ya ce mara lafiya bawa ne aka yanka masa fansa ba shi ya kamu da rashin lafiya mai tsanani sai ce to zan biya kuɗin nan duka yanzu yanzu na zama ɗa me ya laifinsa eh me ya laifinsa ba laifi eh an yi nazari ko cikin wannan maganar in ya biya bashin duka ya zama me in ya mutu ba gado ka gani ko la'an ya risa warasatun lahu a hararu in ya biya shi ba shi to in ya mutu yana biya yau sai gobe fadi ya mutu to magadarsa za su gaje shi ubangidan ya ba shi kenan walai sama'ahu walai sama'ahu fi kitabati waladun lahu qala malikun zalika ja'izun lahu li'annahu tatimmu bi zalika hurmatuhu saboda in ya biya ya sauke ya zama da to ya samu cikakken yanci da daraja da mutunci kenan wata juzu shahadatuhu shaida su za ta halatta kenan waya juzu itirafu bima alaihi min diyunin nas yace ya halatta ya bayyana abin da yake kan shi na bima lahu bima alaihi min diyunin nas ya halatta ya bayyana abin da ya ci ba su sukan da ya ci na mutane وتجوز وصيته وصية تا حلتا وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه بأن يقول فرا مني بماله ubangidansa ba shi da daman ya ce a'a ban yadda haka ba saboda me ya ce ai ya guje mini ne da dukiyarsa da ya zauna zuwa shekara biyu uku yana biya bai gama ba sai ya fadi ya mutu da shi da dukiyarsa nawa ne to sai ya maza maza ya ga yana ba shi da lafiya rashin lafiya ya yi tsanani ya ce to zan biya in to kaga akwai shubha ciki ke akwai shubha to amma abu dai da yake ya danganci yan tawiyayi sai aka ba da izini an fahimta wannan bai shiga cikin babin manista jalabi shay'an urtiba bi ihmanihi ba babu mirasil mukatabi idza ataka babin da yazo na wanda aka yanka masa fansa sai ya ya yantu to me gadan sa in ya mutu ya za a yi قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين an tambayi sa'id bin musayyib aka ce bawa ne aka yanka masa fansa mutane biyu ke mallakarsa fa'a ta ka aduhuma nasibahu ɗayansu sai ce ni na ‘yanta rabona bangare na da nake da shi a cikin wannan bawan famatar mukatabu sai wanda aka bawan sai ya mutu bayan wannan ya ce ni na ‘yanta bangare na su biyu ke mallakar shi kowa yana mallakar rabinsa kenan ko sai ɗaya ce na ‘yanta bangare na to yayan ta rabi kenan ko to bawan yanzu yana me yana da rabi bawa rabi kenan ko wata raka malam kasiran sai ya mutu kuma da ya mutu sai bar dukiya mai yawa to ya za a yi fa qala sai sa'id bin musayyib yace yu'adda ila allazi tamasaka bi kitabatihi allazi batiya alai yace wanda bai yadda ya anta shi din nan ba sai a duba nawa ya saura a cikin bashin da ke kan bawan da yanka masa fansa ɗin sai a ɗebi cikin dukiyar bawan sai a bashi to sauran dukiyar fa sun ma ya ta sima ne ma ba fiye bisawiya sa'annan sai su raba gadon daidai wa daida eh ya ce me to ai shi yasa yake cewa wannan wannan wannan ya zama da wannan magana mun yi ta jiya ai mun yi ta ce aiko ƙala malikun wannan ayin mutuwa ya yi iza ka taban mukatabu fa'ataka in ya yanka masa fansa sai ya ɗartu fa inna ma ya rufu aulan nasu bi man kataba hujinar rijali wanda yanka masa fansa sai ya mutu iza ka taban mukatabu fa'ataka fa inna ma ya rufu aulan nasu bi man kataba hujinar rijali wa zai ci gado shi sai aka ce wanda ya yanta shi ɗin suwa suka fi kusanta da shi suka fi cancanta su ci gado su ci gado su za a ba gado minar rijali maza yau matuwafiyar mukatabu ranar da wanda aka yanka mafansan ya mutu min waladin au asabati ko ƴaƴan ubangidan nasa ko ko a'a waɗanda asibai قال وهذا ايضا في كل من من اعتق yace wannan hukunci yana kan duk wanda aka yanta shi fa inna ma mirathuhu gadansa li aqraban nas mimman a'taqahu na mafi kusancin mutane ne daga wanda ya yanta shi din min waladin ko ya'a aw asabatin min ar-rijali ko kuwa asibai amma maza yawma yamutu al-mu'taqu ba'da an ya'tika wa yasiru mawrusan bil wala'i sai bayan an yanka shi za a yi za a gaje shi da wala'i kenan suwa ke da walitin shi wala'insa qala malikun al-ikhwatu fil mukawati mukatabati bi manzilati al-waladi ɗan uwa fil kitabati a cikin yanka fansa bi manzilati al-waladi kamar ƴaƴa ne idza kutibu jami'an kitabatan wahida in an yanka musu fansa ne baki daya a cikin littafin da wane da wane da wane an yanka muku fansa baki daya to shikenan hukuncin su ya zama daya kenan idza lam yakun li ahadin minhum waladun in ba wanda ke da da a cikin su kataba alaihim da aka yanka fansa a kansu aw wulidu fi kitabatihi ko bayan an yanka masa fansa din sai ya haife su aw kataba alaihim ko suna tare da shi aka yanka masa fansa ɗin sun mahalaka a haduhun wata rakamalar sai ɗayansu ya mutu sai ya bar dukiya adda anhum jami'u ma alaihim min kitabatihi duk abin da ke kansu na fansan da aka yanka to za a biya وعتقوا سألنا سزموا آكنا وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون إخوته bayan haka kuma abin da ya ragu na dukiyar ya ce liwaladihi duna ikhwatihi dan ƴaƴansa za su raba gado ban da ƴan uwansa babu shart fil mukatabi babin da ya zo a yi ma wanda aka karya mafansa sharaɗi na yanka maka fansa ka biya miliyan ɗaya ka zama ɗa kuma zan da sharaɗin zan zan za ka yi tafiya min kaza kaza ko ka kawo min tufa mai kyau ko ka kawo min ragon layya ko ka kawo min saniyar layya ko mai sa na layya ko menene wannan duk hidimomin da aka yi mishi sharaɗi to yaya hukuncin wa'annan in yana raye ko in ya mutu wa'annan abubuwan da aka yi mishi sharaɗi din duba za a yi kuɗi ne ko ko a'a abubuwa ne da zai yi da ƙarfin da ƙarfin tura shi قال حدثني عن مالك في رجل كاتب عبده بذهب أو ورد mutuwan da ya yanka ma bawansa fansa ya ce ka biya kuɗi kash naira zinariya ko azurfa washarata alaihi fi kitabatihi a cikin lokacin da zai yanka masa fansa shi masa sharadi safaran tafiya aw khidmatan ko wata hidima aw dahiyatan yuqalu dahiya aw udhiya inna kulla shay'in min zalika samma bismihi yace duk wannan abin da aka kira sunan su thumma qawiya al-mukatabu ala ada'i nujumihi kulliha qabla mahillaha sai wannan bawan da aka yanka masa fansa sai iya ya biya duk bashin da ake kansa kafin lokacin ma ya kai qala yace idza adda nujumahu kullaha wa alayhi hadha shar in ya biya bashin da ake kai shi duka baki daya sai ya shaura wannan sharadin an ce wata shida sai biya wata biyu ko uku ya gama to ya gama kenan ko ya zama da amma wannan sharadin ai ba bai cika ba ba a yi shi ba tukunna to me za a duba sai aka ce idan adana juna kullu wa alai hada shar ataka fatammat hurmatuhu ya zama da ya cika ya zama cikakken da sa'annan wa nuzira ila ma sharata alaihi min khidmatin aw safarin sai a duba sharaɗin da aka yi mishi na hidima ko tafiya aw ma ashbaha zalika mimma yu'alijuhu huwa bi nafsihi ko makamancin haka abinda shi wannan bawan zai yi da karfin tuwonsa da kanshi fa zalika mawdu'un anhu yace zai a ce a sauke mishi wannan duka a yafe masa laysa li sayyidihi fihi shay'un ubangidansa ba shi da komai a kanshi وما كان من ضحية أو كسوة أو شيء يؤديه وانا abin da zai da karfin tuwo kenan a ya zama ɗaya yanzu babu wannan to amma abin da yake abu ne zai kawo ya kawo ragon layya ko ya kawo tufa ko ya menene da mene fa inna ma huwa bi manzilati dananil wa darahim ai an ga an bambanci ko abin da zai da karfin tuwo tunda ya ya entu ubangidan ba shi da haƙƙi akan shi to amma abin da yace kawowa zai kawo min riga kawo min ragon layya ko sa in layya kawo min kaza kaza kaza sai aka ce ai waɗannan sun ɗauki suna matsayin kuɗi zinariya da azura suna matsayin kuɗi kenan dukiya yuqawwamu zalika alaihi akan sula ake ne eh ya za a yi shi su je su tada inji mana da nepa da inji da sola ake amfani da su da nepa da inji da sola saboda sallah da karatu da menene addini ma yana buka addini yana bukatan kashe kuɗi to kuma kuɗi yanzu yana da wahala shi yasa sai a samu kowa irin wanda ya ga dama zai iya yi wanda ba zai ba zai zo ya tarar da an yi ba haka bane ba ba haka bane ba to ai ba wanda ya yi yanzu kowa kowa yana tsoron kudin shi ne ya aka yi eh najeriya kenan an kun karanta maganar wutar lantarki da saudiya suka ce za su dauki nauyin najeriya duka a wani albani ko ba za a kira sunan shi ba an karanta an ji shi a whatsapp ga gani ko yanzu shekaru da suka jima masu yawa sun fi arba'in na tambayi malami na shehi na shehi hamad al-asari Allah ya gafarta masa ya ce menene laifin shehul albani da ya ɗauki bakin jini wajen mutane malamai sai ce ba shi da laifi laifin shi guda ɗaya ne na ce menene ya ce duk abin da ya sani yana son ya faɗa kuma yanzu rayuwar yanzu dole ka san wani abu ka kyale shi ka kau da kai dole ba ma rayuwar yanzu ba tuntuni an fahimta wa iz asarra nabiyyu ila ba'd azwajihi sai me arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd nan zaka tsaya arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd kana so ka zauna da matanka lafiya kina so ki zauna da mijinki lafiya kana so ka zauna da kowa lafiya عرف بعضه وأعرض عن بعض ايه ايش جاينا مين انت mace kenan man an ba aka haza wai mai kenan da haza ba zai ma wannan qala nabba'ani al-alim al-khabir ah to kaga kai abin da ka faɗa kenan ko ba ladabi in kai ne sai kai fushi to akwai inda in kai fushi fushi ba shi da amfani akwai inda bayani ake son kai in ba kai bayani ba kai fushi kai ba al-alim al-khabir da nana aisha ta tashi tun allabai bata gan shi ba sai ta tashi da biyu ya je ina an ce je maka bakiya ya masu addu'a da ya dawo ta tambaye shi in kai ne sai na ruwanki me yasa a a bayani za ka yi me ya haifar da wannan in kai bayani shi ke don ka zauna lafiya ka bar an zauna lafiya an fahimta wannan ka'ida dole sai ka tafi da ita ba haka ba zai yi ba arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka haza wa ga ma wannan in kai ne sai ka ce dan me me kewace zaki zai a ce akwai inda in kai fushi ka bata al'amarin abinda ake bukata wajen bayani qala nabba'ani al-alim al-khabir ina ma na nabba'ani al-alim al-khabir ita tace man anba'aka hadha in baka yi wannan bayani ba sai wasuwasi ya shiga zuciya ko wacce ce ko wacce ce ko wacce muka shirya da ita ce ko wace ko ya ce nabba'ani al-alim al-khabir ba kashe zato ba an kashe shakku da zato komai da komai an fahimta? kana kallon mace ne kamar za'ifiya ce ta fi kowa karfi ta fi komai karfi ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ماتان ما تس mijinta manzon Allah ne mijinta annabi ne duk abin da yayi ya kasa ya bar ta karbi akidarsa ba haka bane ba kanata tahta abdaini min ibadina amma har aka gama rayuwar ba su iya sun cusa mata aqidansu ba وضرب الله مثلا للذين امرأة إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة يا أكي شيكما فرعون دك فرعون انشيسا بإيه تنزى متى أقيدة تبا شيسا أكتي عقيدة abinda ake ce ma aqida abinda aka duba kwakwalwa ta tattauna je ya dawo aka har ya kai inda ba za a su ba shi kuma akan faifai a duba mutu ya zama aqida ya zama aqida kulli ba zai fita ba da sauki alhamdulillah rabbil alamin قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه يجي الامر يندي كي اي اجماعي او جمه وان باب صباني اشكي أن المكاتبة بمنزلة عبد أعتقه سيده wai wanda aka yanka mafansa yana matsayin bawa ne ubangidansa ya ‘yanta shi ba da khidmati ashir sini bayan ya yi masa hidima shekara goma fa'iza halaka sayyiduhu lazi a atakahu qabla ashir sini in ubangidansa da ya ‘yanta shi ya mutu kafin shekaru goma fa'inna ma baƙi alaihi min khidmatihi liwarasatihi to in ya ce za ka yi min hidima shekara goma sai ya mutu ya yi shekara biyar sai ya mutu sauran shekara biyar kenan wannan hidiman liwara satihi na magadan ubangidan nasa ne wa kana wala'uhu lillazi aqada itqahu amma walicinsa na wanda ya yanta shi ne innama wala'u liman a'taqa wal waladihi min ar-rijali aw al-asaba haka kuma ƴaƴansa maza waɗanda suke ƴaƴansa maza ko asibai قال مالك في الرجل يشترط على مكاتب مكاتبه أنك لا تسافر ولا mutum ya ce na yanka ma fansa ka biya ka zama kaza kaza amma da sharadi ba za ka yi tafiya ka je ko ina ba ba za ka yi aure ba ba za ka fita a kasan mu ba sai da izini na fa in fa'alta shay'an min zalika bi ghairi izni in ka aikata ɗaya cikin waɗannan ba tare da izini na ba fa mahu kitabatika biyadi ai soki kitaban yana hannuna dama ba a gama ba shin soki wannan kitaban da yanka ma fansa da aka yi din qala malikun laysa mahu kitabatihi biyadihi yace a soki yankan fansan bashi da hannu ba hannunsa yake ba in fa'ala al-mukatabu shay'an min zalika in bawan ya aikata wani abu cikin abin da ya hana shi din وليرفع سيده ذلك الى السلطان to sai ubangidan sai ya dau hukunci wajen alkali ga abinda nace mishi ga abinda yayi yasa aka ce ba hannun sa yake ba yanzu hannun mai hawa yake kenan a hukunci hannun hukunci walaysa lil mukatabi an yankiha wala yusafira wala yakhruja min ardi sayyidihi illa bi iznihi ba shi da yancin yayi waɗannan abubuwa sai da izinin ubangidansa istarta zalika aw lam yastariku ko ya masa sharadi ko bai sharadi ba وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمئة دينار yace ai mutum yakan yanka bawansa fansa dinari ɗari walahu alfu dinarin au aktara min zalika shi bawan yana da dinari dubu ko sama da haka aka yanka masa fansa dinari ɗari dinari ɗari guda nawa ne cikin dinari dubu fayankihu mar'a to an yanka masa fansa na dinari ɗari yana da dinari dubu sai je zai je ya aure da ya je zai aure matar ta birge shi sai je ya yi barna a cikin dukiyar ya bada kaza ya yi kaza ya kaza ya kaza har ya cutar da dukiyar fa yusdiquha as-sadaqa allazi yujhihu bi malihi ya je ba da sadakin da zai zai bata masa dukiyar tasa wa yakunu fihi ajzuhu to yanzu in ya je an yanka masa fasa naira 100 amma yana da naira dubu to sai aka ce sai aka kyale shi in ya je zai aure sai ya je ya ɓarrata dukiyar har ya zo ba shi da naira ɗarin da zai biya ma ai kaga ya gaza kenan ko fayar ila sayyidi abdullah ma lahu sai ya koma kuma bawa wajen ubangidan nasa ba shi da kuɗi saboda me saboda ya je zai yi aure ya kashe kuɗin bai damu da lokacin da aka yanka masa fansa naira ɗari yana naira dubu ya ce ga naira ɗari ya ce a'a zan ta kawo naira kaza kaza kullum to naira dubu ɗin kafa ai ina da bukatar da zai yi da shi daidai zai aure ya sau wannan ya sau wannan ya sau wannan har naira dubu ɗin ya ƙare to kaga ya zama ba shi da mai kenan ba shi da kuɗin da zai biya fansar da aka yanka masa ba shi da kuɗin da zai rayu to sai sake komawa bawa au safiru wata hillu nujumahu wa huwa ghaibun ko yayi tafiya sai lokacin da aka saka mishi ya kawo ya biya wani abu cikin fansa ya lokacin ya kai kuma baya nan falansa zalika lahu wala ala zalika katabahu ba akan haka aka yi mishi mukataba ba wa zalika bi yadi sayyidihi wannan yana hannun ubangidansa ne in sha'a azin lahu fi zalika wa in sha'a mana'ahu an fahimci wannan maganar babu wala'il mukatabi idza ataka wanda aka karya masa fansa in aka yansa shi walitakansa ko walicin shi yana hannunwa alwala'u yana hannunwa qala malikun innal mukataba idza a'taka 'abdahu idza u'tika innal mukataba idza a'taka 'abdahu anna zalika ghayru jaizin lahu wanda aka yanka mafansa shi ma yana da bawa sai ya yanta shi aka ce a'a bai halatta ba saboda me da shi da bawan duk dukiyar waƙafa illa bi izni sayyidihi sai da izinin ubangidansa fa in a'taka bila iznihi wa ajaza zalika sayyiduhu lahu in yaje yan tashi shi ubangidansa yace shikenan babu laifi to shikenan ya halatta thumma ataka al-mukatab kana wala'uhu lil mukatabi da ya yanta bawan wanda aka yanka masa fansar sai ce kana wala'uhu lil mukatabi walicin wannan nashi din da ya yanta na wanda aka yanka ma fansar ne saboda zai koma a wajen wa ubangidansa kenan wa in mata al-mukatabi qabla an yu'taqa in wanda aka yanka masa fansa ya mutu kafin ya samu yanci kana wala'u al-mu'tiqi li sayyid al-mukatabi walicin wanda al-mu'tiqi walicin wanda ya yanta ya ibada yanci ne lissayin mukatabi na ubangidan wanda aka yanka mafansa ne wa in mata al-mu'taku qabla an yutaka al-mukatabu warithahu sayyid al-mukatabi in ya mutu al-mu'tak wanda aka yanka shi din sai ya mutu qabla an yutaka al-mukatab kafin a yanta wanda aka yanka masa fansa din warithahu sayyid al-mukatabi sai ubangidan al-mukatabi ubangidan wanda yanka fansa din shi zai gado qala malikun wa kadhalika aidan law kataba al-mukatabu abdan in wanda aka yanka ma fansa sai shi ma yanka ma bawan shi fansa fa ataka al-mukatabu akharu nabiyun sai ya samu yanci qabla sayyidihi alladhi katabahu sai ya samu yanci kafin ubangidansa da ya yanta shi ma'ana kitaba alal kitaba kenan فإن ولاءه لسيد المكاتب أي وليتي شي نقبن جدا وند ينكا مشي آه فنساني ما لم يأتك المكاتب الأول الذي كاتبه ما تكن نفركم بسامو انشي با فإن أتك الذي كاتبه رجع إليه ولاء المكاتب الذي كان أتك قبله أيام فهمتوا أنكم وإن مات المكاتب الأول قبل أن يؤدي أو أجز عن كتابته وله ولد أهرار لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء ولا يكون له الولاء حتى يعتق سورة من كنا yanzu minti nawa ne karfe nawa sura minti bakwai to za mu karasa wannan babin insha Allah hakuri za a yi sati mai zuwa za a fita yaren imamu malik to sai a zo cikin babukan da yake ya shafi kowa insha Allah qala malikun fil mukatab yakunu bainar rajulaini imamu malik yace wanda aka yanka masa fansa tsakanin mutum biyu ke mallakar sa sai suka yanka masa fansa fa yatruku ahaduhuma lil mukatab alladhi lahu alayhi wa yashhu al akhar dai sai ce ni fansan na yafe maka dai ya ce a'a ni ina bin ka dai har yanzu thumma yamutu al mukatab sai bawan da aka yanka masa fansan sai ya mutu wa ya turku malan ya bar dukiya qala malikun imamu malik yace ya za a yi sai ce yaqdi allazi lam yatruk lahu shay'an ma baqiya lahu alayhi wanda bai yafe masa ba sai a biya shi abin da ya saura akan shi thumma yaqtasima lil mala sa'annan dukiyar da ta saura sai su raba daidai wa daida ka hay'atihi law mata abdan kaman yadda yake da ya mutu yana bawa لأن الذي صنع ليس بأتاقة وإنما ترك ما كان له عليه أي أبن دي إنما بأنشي با يا برون أبن دي كي كنسا يبرش قال مالك ومما يبين ذلك yace yana cikin abin da ke bayyana wannan annan rajula idza mata wa taraka mukataban yace in mutum ya mutu ya bar wanda ya yanka mafansa mukatabi kenan wa taraka badina rijalan wa nisaa sai ya bar ƴaƴa maza da mata ثم أتك أحد البنين نصيبه من المكاتب شيء أتكن أن أعتك نصيبه أن تربونس أتكن المكاتب إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا إتي ونم بايا سايا سامو وليج ولو كانت أتاقة نثبت الولاء لمن أعتك منه إتي دا أنتي ني ai da ya zam da ya da ya samu walici din din an ce innamal wala'u liman a'taka إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا ولو كانت أفاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم كما قلنا من رجالهم ونسائهم قال مالك ومما يبين ذلك ينا تكين أبنك كار بين هكا أنهم إذا أعتق أحدهم نصيبه إن أينسوا يأنت ربنس أبنك لملك أتكين باون ثم عجز المكاتب sa'annan sai wanda aka yanka mafansa din sai kasa ba zai iya yin abin da zai yi ya kawo kuɗi ba lam yi kawwam alallazi a taka nasibahu wanda ya yanta ɗin ba za a yi masa kiman rabonsa ba ma ba ke abin da ya ragu a kan wanda aka yi yanka fansa ɗin walau kanat a takatan ya ce ai da a ce yanci ne kuwima alaihi hatta ya atika fi malihi ai da an yi masa kima har ya biya a cikin dukiyarsa saboda me saboda ka'ida a cikin bawa e wanda ya yanta rabi sai a yi ma wannan sauran ragowar rabin kima ka biya ya zama ɗaki kama kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man a'taka shirkan lahu fi abdin duk wanda ya yanta abin da yake da rabo a cikin bawa kuwima alaihi qimatul adli sauran ragowar sai a yi masa kima na adalci sai sake biya ya yanta bawan kenan fa in lam yakul lahu malun ataka minhu ma ataka to in ba shi da kudi da zai biya rabin fa to wanda ya yanta din bangaren da aka yanta din ya yantu kenan qala malikun wa mimma yubayyin zalika aidan yana cikin abin da ke bayyana haka annahu min sunnatil muslimina yace cewa shi yadda al'amarin yake damirul sha'ani kenan التي لا اختلاف فيها yana cikin sunnan musulmai sunnan da babu sabani a cikinta anna man ataka shirkan lahu fi mukatabi cewa shi wanda ya yanta rabonsa a cikin wanda aka yanka mafansa lam yu'taq alaihi fi malihi ba za a karbi dukiyarsa ba a ce to kayan rabotu bara ka yanta rabi to ka biya rabin yace ba za a yi haka ba ولو أتك عليه كان الولاء له دون شركائه yace in ya yadda shi to shi ke da walici ba abokan tarayyarsa ba na cikin mallaka wannan bawa qala yace wa mimma yubayyinu zalika aidan anna man min sunnatil muslimina yace yana cikin sunnan musulmai anna wala liman aqada alkitabata walici na wanda ya kulla yanci din yanka fansan ne wa'annan wadansa liman warisa sayyidan mukatabi ba na wanda ya gaji ubangidan wanda aka yanka mafansa ba ne minan nisa'i daga mata yi wala ilmukatabi wa yana takna nasibahunna in mata sun yanta a rabonsu ba su da komai na wala'i إنما ولاؤه لولد السيد المكاتب الذكور أو أصبته من الرجال آمين. ai saboda ya san da wa yake magana in zai kwana yana bayani ba a gajiya suna ga kai ma me yasa ba ka ganewa me yasa ba a ganewa yanzu ba a kai su ba ba hujja ba ne ba wannan karatu da muke yi in za ka zo makaranta ne fa kake daukar littafin ka zo ka zauna ka ji in ka ce alhamdulillah ya rufe shi kuma sati mai zuwa a ba haka ba ne ba haka ne to duk wanda ke so ya samu ilimi kafin ka zo makaranta cikin dare kai ma za ka tashi ka zauna wannan karatu shi ka karanta shi ka kaf ka bi ka ga mai ka fahimta mai ba ka fahimta ba an fahimta sai ka karanta ba komai kake karanta a faram ɗaya ka fahimta ba fa wani abin sai ka karanta yi so biyu so uku so hudu wani har so biyar to sai ga yana zuwa yana bayyana yana bayyana yana bayyana karatun yanzu ba karatun da zamu yi zamu tashi ba wani babi zamu tashi kafin a zo sati mai zuwa ka karanta babi ya kai so uku ba yadda za a yi a ce shekarar ka goma kana karatu za ka karanta babi guda ka kasa fahimtar komai a ciki za ka fahimci duka ko rabi za ka fahimci duka amma mustahili ne a ce ka jahilci duka ko duka ko rabi ko ɗaya bisa uku ko menene da menene to abinda ka kasa fahimtar na shi ke damunka a cikin ranka ka zo kana zaune ana karatu duk hankalinka na ina ne yana kasa ana kai wajen za ka ɗora to ga yadda ake nufi da abinda ake nufi to kaga yanzu karatu ya fahimtar da kai abinda baka fahimta ba sai ka ƙara akan abinda ka fahimta darasin duka ya zama mai kenan ya zama mai an fahimta kada mu an fahimta amma me yasa karatun soro ake shekara 20 30 ai har a gama mas'alar ana yi da cikin malamin soro yana da ilimi amma ilimin shi yana cikin zuciyarsa ne eh daga faka ake zuwa shi a shekara 20 kullun da safe za a je ai karatu ba haka bane ba kaza kaza kaza kaza alhamdulillah alhamdulillah an rufe shi kenan sai kuma gobe da ilimin da aiki da shi duk an rufe don an rufe ya yi magana an yi karatu babin kitabin buyu kasuwanci da ya gama ya rufe in ya je kasuwa zai kasuwanci da wannan abin da ya karanta yake aiki da shi yake aiki an fahimta da shi bayan da za ka yi ka fahimce shi sai ka mai da shi al'ilmu wal amal ilman wa amalan sai ka fi kowa fahimta haka ne اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ai baka yi masa adalci ba ne zai ka ce kai ma shekara nawa kana karatu sai da abu dawo da kai ma ka fahimta
na kashi kana ta neman ka ka zai karfe da ya baka zo baka dauran auren gamu na zo da abin shaya